Subhana mai girma kowar riƙe Kur'ana ba zai siyace ba. Allah da kai ni ka fara batu mafi girma, dangon kadai na amin tuna nemi alfarma, baiwar da kai mani da ka daɗo ta.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شرن تذكر القرآن مجرما دكي زوار أمين راديو ميتا دريد أكد أغترى كمر كل يوم ما نترجكم إن شاء الله
Maganar subhana mai girma kowar rike Kur'ana ba zai siyace ba. Karo dugu na salati da bai kidayo ba, kun wanda alkadaransa ba zai misalto ba, khairul anami da bai taba kuskure san ba, sadiyan gidansa da matayansa ba wai ba, da sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana ne girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba yayan wa ku kawai ta ku ƙara sauraro ku ji baitukan da yau na nufaci in rero da akwai bayani mai falala da zantsaro kowa ya bude bluetooth ɗinsa zan turo saƙon da in ka jike shi ba ka tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki
shirin da yake zuwa muku tare da babban gwaninmu gwani ibrahim mai bahara ko kuma gwani ibrahim mai albarka da gwani ahmad isa shahara da gwani abdulbasit dan gwani gwani muhammadu rabiu fage da kuma ni misbahu aliyu baba gwani yau ma kamar kullum insha Allah ta'ala za mu kasance tare daga wasu daga ciki insha Allah ko kuma ma duka shine yanzu dai muna tare da malam abdul basid sakamakon kwana biyu yan uzururruka da yan tafiye-tafiye da kuma rashin lafiya da aka dan samu ba ajin mu ba ko makamancin haka insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa masu sauraro a duk inda kuke muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara dawo da mu wannan sati mai albarka a cikin wannan shiri mai albarka na taskar alkur'ani wanda har kullum muna faɗa shi wannan wani shiri ne wanda yake kusan za mu ce shiri ne babu irinsa duba da alakar da yake da ita kai tsaye da alkur'ani to don haka duk wani shiri muna tunanin a dai iya abin da muka iya tunawa shine zai zama yana bayan wannan shirin saboda kasancewar alkur'ani shine gaba da komai to duk abin da ya rataye da shi ma gaba yake da komai idan muka duba za mu ga cewa shi alkur'ani duk abin da ya dan fare masa to za ka samu ya fi komai wannan abu misali in muka duba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban halitta allah baki daya kuma jagoransu kafin shi an yi annabawa an yi manzanni daban-daban a kuma al'ummatai daban-daban wanda kuma kafin haka an babba su littattafai daban-daban wasu an ba su attaura kamar annabi musa wani an ba shi injila kamar annabi isa wani an ba shi zabura kamar annabi dawuda wanda kuma alkur'ani cike yake da bayanin wa'annan wa'ate na dawuda zabura wancan kuma walakadate na Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul zuwa dai karshe kamar annabi Ibrahim shi kuma an bashi wasu littattafai daban shine suhufi Ibrahim wa Musa to da dai sauran irin waɗannan to amma kasancewar alkur'ani shine shugaban wayannan littattafai baki daya sai Allah ya zaɓi ya ba wa shugaban dukkan halittarsa baki ɗaya shine sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to idan mun ɗau wannan ɓangaren kenan idan muka ɗau ɓangare na biyu za mu samu wa'inda Allah ya saukar da alkur'ani ya zama shine littafin su su ne al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kuma wa'annan al'umma tashi mu ne al'ummatan da kafin mu ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wasu daga cikin annabawa ma suke burin su zamanto a ce ina ma su ne mu kamar annabi Musa kamar sauran annabawa wasu daga ciki sun yi burin irin falala da suka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya zai ba wa al'umman nan tamu zai sa ta zama ita ce jagorar al'ummatai baki daya to sai su ma suke burin ina ma a ce su ne wa'annan al'ummar kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walaw amana ahlul kitabi lakana khayran lahum to sannan in muka duba hatta a watan da aka saukar da alqur'ani kasantuwa alqur'ani shine shugaban dukkanin littattafai sai Allah ya sa watan da za a saukar da shi ma yafi dukkanin watanni شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعم فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا وتر رمضان الله يسوكر دش sai Allah ya sa watan Ramadan ya zama shine jagoran watanni baki daya sannan haka idan muka dauki daren da aka saukar da shi da ubangiji ce inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin to ita wannan lailatul mubaraka din a wani gurin Allah ya faɗi wace ce sai ya ce inna anzalna fi lailatul qadr wanda shi lailatul qadr din nan kowa ya sani ana samun shi ne a watan ramadan watan da aka saukar da alqur'ani wanda ko mafi yawan malamai da mafi rinjayen su suna ganin cewa lailatul qadr din nan tana karshen wata shine goman karshe ana samun ta amara ko dai 21 ko da uku ko 25 ko 27 ko 29 mafi yawa wanda wannan malamai duk sun yi bayanai a kai daban-daban a fagage daban-daban a littattafa daban-daban wanda kuma ishara kan haka shine idan ka lissafo faɗin ubangiji subhanahu wata'ala inna anzalallahu fi lailatul qadr din wa ma adrika ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr din nan da aka ce shi lailatul qadr shi yafi alheri daga dare dubu in kai ibada a cikin sa Allah ya karba daidai yake da kamar kai ibada dare dubu ne dare dubu malamai sun lissafa ya kai kimanin shekara wajen tamanin da uku da wani abu to kaga ba kowa ne ma zai shekara tamanin da uku a duniya ba sai ɗaiɗaiku to in Allah ya taimaki mutum yanzu mutum ya samu wannan shekara wata shekara ya kuma samu wata shekara ya kuma samu to ai sai kaga Allah ya sa albarka a rayuwar mutum to in muka koma kan maganar mu shine lailatul qadri khairun min al-fishari tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya to in muka lissafa daidai wannan salamun hiya din nan hiya to za mu samu harufan kalmomi kalmomi ne ba harufa ba kalmomin guda 27 ne to duba da wannan malamai sai suka yi ishara da cewa to ana sa ran daren 27 shine daren da ake lalibin lailatul qadri a ciki misali in muka ce inna kalma ɗaya kenan anzalnahu biyu fi uku lailati hudu alqadr biyar wa ma shida adrika bakwai ma takwas lailatu tara alƙadir goma mun samu goma a cikin aya biyu sannan kuma kowace kalma biyar biyar ce sannan aya ta uku mun duba lailatul lailatu ita lailatu din ita ce ta sha ɗaya alƙadiri sha biyu khairun sha uku min sha hudu alfi sha biyar shahar sha shida wancan biyar aya ta biyu biyar aya ta uku shida in mun duba za mu samu guda goma sha shida kenan sannan sai tanazzalul mala'ikatu tanazzalu da almala'ikatu sha bakwai sha takwas warruhu sha tara fiha ishirin warruhu fiha bi izni ishirin da ɗaya rabbihim ishirin da biyu min ishirin da uku kulli ishirin da hudu amr ishirin da biyar salamun ishirin da shida hiya 27 to daidai wannan hiya din ita ce cikon kalma ta 27 to shine malamai suke ganin cewa lalle ana sa ran daren 27 din shine zai zama daren lailatul qadr to me yasa lailatul qadri ya zama shine khairun min alf shahr saboda ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan dare ya saukar da alqur'ani zuwa saman duniya kuma aka fara sauko da mayakin Allah sallallahu alaihi wasallam shi a hankali a hankali shine a karatu ake cewa kana nuzuluhu mufarraqan muna- munajjaman ana saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a haka cikin shekara 23 sallallahu alaihi wasallam to me ya janyo lailatul qadri ya fi kowane dare saboda kasantuwa alqur'ani ya sauka a cikin sa to haka idan muka duba za mu ga cewar duk abin da ya rataye da alqur'ani to zaka samu alqur'ani yayi wannan abin alfarmar da ya zama babu kamar sa to don haka muke ganin cewa lallai wannan shirin kasantuwarsa da cewa kanzul qur'ani ne taskar alqur'ani to shi ma ya fi duk wani shiri wanda ba shi ba sai dai wanda yake takwaransa to wannan ina ganin shine a takaice shimfiɗar da zan iya mana dangane da wannan shiri sannan idan mun duba bangare na biyu na shi wannan shirin za mu ga cewa kai tsaye alakar da yake da ita da alqur'ani ta kai tsaye ce abinda turawa suke ce masa direct kenan ko akwai direct akwai indirect mubashir wa gairu mubashir to wannan shi alaqatu huwa alaqatu mubashara bil qur'an alaqa ce ta kai tsaye da alqur'ani saboda me zamu ga cewa abin da ya shafi harufan alqur'ani da makarantansa da kuma wasu sirrika na cikinsa da jujjuyawarsa me yasa kaza yayi kaza kaza me yasa kaza ya zama kaza kaza to irin wannan shine abin da ya janyo muke ganin lalle wannan shirin ba karamin shiri bane kuma shiri ne wanda yake mai girman gaske mai darajar gaske saboda ya haɗu da abin da ya fi kowane abu daraja shine alkur'ani mai girma to wannan ina ganin shine kai tsaye shimfiɗar da za ta zama ta shi zaman namu wanda kuma muna sauraron zuwan shi gwani ibrahim mai ɗahara a yanzu haka insha Allah muna sa ran sa yana hanya da shi gwani isa ka shahara shi ma muna sa ran yana hanya wanda kuma idan ba mu manta ba cikin shi wannan shiri na taskar alkur'ani dama a asalin yadda aka taho da shi an taho da shi ne a tsarin in an zauna dan tattauna abin da ya shafi harji shine kamar mutashabihatul qur'ani haka harji abu kaza kalma kaza su kaza ne ko kuma karatu kaza iri kaza ne sun maimaito a cikin alkur'ani sau kaza da akan wannan tsarin ake wasu daga cikin yan uwa su kira su yi tambaya kan abin da ya shafi logogi abin da ake cewa loga shine kamar wasu hanyoyi wayanda za su taimaka wa mutum ya saurin fahimtar alkur'ani musamman mai rubutu ko wanda yake hada tilawarsa saboda alkur'ani Allah ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masani alkur'ani kamar sa bangaren sa yana kama da bangare to shi yasa zaka samu a bangarori daban wani a ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi a wani gurin kuma sai a ce kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti to irin wannan suna da yawa misali eh, abin nan famanu tsoro gaira bajin kafin shi wannan lillah din nan wanda yake cewa lillahi bi da kuma bihi li gairillah famanu tsoro kaga bili to duk irin wayannan irin wayannan to su ake tattaunawa a cikin wannan shiri har aka kai ga ana iya lissafo masu yawa a tattauna su in an gama yan uwa su kirawo a waya su ce me yasa aka yi kaza ko kuma me yasa karatu kaza ake karanta shi da kaza zuwa dai karshe har muka gangaro aka taba maganar abin da ya shafi rubututtukan mu da nau'o'in su da rubutun alkur'ani da sauransu da buga alkur'ani zuwa dai karshe duk muka tattauna irin wayannan abubuwa to daga baya kuma sai aka yi shawarar cewa ya kamata wannan shiri tun da shiri ne da ake tattauna abin da ya shafi mutashabihatul qur'ani kai tsaye abin da duk ya shigo bayan wannan to ya zama kamar wani cikon lissafi ne na shi shirin to sai aka ce to abin da ya kamata a faro sauka daga farkon fatiha tun daga bismillahi aga aka fara aka yi bismillahi kowace aka ɗauka bismillahir rahmanir rahim din nan sau nawa ta maimaita alkurani aka ce ta maimaita sau biyu ko to sai kuma aka ce to a ɗau bismi din su nawa ne allahi aka ce to allahu wannan suna da yawa amma abin da za a ɗauka a yi filla filla wani allahu wani allaha wani allahi wani billahi wani fillahi wani min- wani minallahi wani alallahi zuwa dai ƙarshe ko sannan aka yi arrahman aka yi arrahim aka yi alhamdu aka yi lillahi dama an yi ta a baya aka yi rabbi aka yi alamina a haka dai har aka to aka zo as-sirat al-mustaqim kumsa kumsa shine alama ta an ci aya biyar daga farkon sura zuwa aya ta biyar shine sai ai kunsa danyoni zane wanda yake nuna alamar kunsa sannan an samu aya goma sai ai wata da'ira wanda ake ca da shi kamar zero haka shi ake cewa kuri to shi- ita wannan kunsa da aka zo yan uwa iyayenmu da malamanmu da kakanni da manya-manyan gwanayenmu da aka yi a baya gurin hidimar da suka yi ga alkur'ani ta sa sun zauna suka duba to wai kun sannan a cikin alkur'ani guda nawa ce suka yi mata mairam misali in an ce mairam shine daga na ɗaya zuwa na ɗari sai aka lissafa kun sannan aka ce daga ta ɗaya zuwa ta ɗari misali da Allah ya zakarun ko cikin suratul arafi farma kana da awihum to daga farkon bakara in ka je nan ka ci kunsa ɗari misali to sai aka ce to idan aka bi wannan kunsa an rike ta ɗari an rike ta ɗari biyu ta ɗari uku da ta ɗari hudu zuwa ƙarshen alƙur'ani sai suka ce to ai wannan ba zai isar ba don duk mai rubutun allo ko duk mai karanta alƙur'ani matukar yana da sha'awar zai rubuta musamman akan tsarinmu na tsangaya wanda shi muke tattauna kai dama tun farko to duk wanda yake rubutun alkur'ani yana da buƙatar ita wannan kumsa ya santa ya zai ya santa dole ko dai idan ya ce lissafi zai yi saboda sabon dan satu shi abu sabon dan satuwa kullum idan fa ce zai yi lissafin kumsa daga aya ta ɗaya zuwa ta biyar to fa daga ran da ya samu matsala ya karan aya ɗaya ya tsallake aya ɗaya shike dan lissafin sa ya wargaje to amma idan ya zamana mutum ya haddace a haddace kawai na kiyaye in nazo siratal mustaqima kumsa ce ka haddace idan ka zo layu mai nuna ka kiyaye kumsa ce baka da bukatar lissafi misali ka zo ma yudillu bihi illa alfasiqin ka san kumsa ce baka da bukatar lissafi to wannan zai taimaka wa mai rubutu kwarai da gaske da mai karatu zai taimaka musu kwarai da gaske wajen fahimtar su wa'annan kunsoshi to duba da wannan su magabatan mu sai suka yi kokari sai suka ce to shi dan adam har kullun idan zance ya zamanto a waƙe yake to dan adam ya furke shi wannan tuntuna al'ada dan adam haka Allah ya yi shi inda aka ce wani abu ne wannan gashi an tsara shi za a yi shi da waka ko a rera ko ba a rera ba inda zai zama kawai ya je yana bashi wata nagama wani sauti wani mai daɗi to in Allah da zaka ga an fi saurin haddace zance waƙaƙe akan zance wanda yake zubabbi ana iya manta zance wanda yake azube ana kuma iya haddace waƙaƙe to sai suka kokari sai suka waƙe wayannan kumsoshin da yare mabambanta ni a cikin waƙe-waƙen kumsoshi da aka yi mahiru wanda ban samu ba gaskiya na filatanci amma kamar na kanuri haka akwai wanda na taɓa jin wani malami yana yi ban dai gani a rubuce ba haka kamar na yaren hausa shi yanzu haka shigo ne ibrahim mai ɗahara yake mana amma kusan kai ƙarshen sa kamar na larabci to haka na kuri ma haka aka yi su to duk dai wannan ba komai yake nunawa ba irin dogon hangen nesa na magabatanmu da suka gabata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu rahama Allah ya kara musu hasken alkur'ani suka yi wannan ayyuka suka rubuta wanda kuma har yanzu ni dinnan ina ƙara kira ga ƴan uwanmu inda Allah ya yassare musu wanda fa duk yake da wata dama da zai iya taimakawa wannan hanyar ta rubutu ya rubuta ya ajiye in Allah ya baka basira da zaka iya tsara abubuwan nan a waƙe tsara su a waƙe ka rubuta ka ajiye ka taimaki in baya ka ƙara sauƙaƙa musu in Allah ya baka basira da zaka iya rubuta a rubuce misali kamar yanzu wannan na gwani Ibrahim mai dahara da muke yi na harjin nan kaga idan mun zo mun zauna gwani Allah ya saka masa da alheri har da cewa fa ya zauna ya kiyaye da kansa in mun zo yadda muke zancen nan haka sun kyalkyal ba takarda ba biro ba komai kawai a kansa suke tsabar muwarasa da alkur'ani da yau da gobe da kuma hikimomi da kuma basira da buɗi da Allah yake ba yayi masa to kamata ya ce wayannan abubuwan ya zama suna nan musajjala akan takaddu an rubuta su an ajiye saboda yan baya tun da yau da gobe sai Allah idan wataran muna nan muna wannan shirin wataran fa ba mana haka ne ko kuma har kullum abinda malamai suke faɗa ma ku tiba qarra wa ma hufi zafarra abinda aka rubuta yana nan abinda aka haddace shi kuma yana iya guduwa in mutum bai gudu ya bashi ba to shi mutumin zai rasu ya bar wannan abu to kaga amma menene abinda zai taimaka wa yan baya shine a rubuta العلم سيد والكتابة قيده قيد قيودك بالحبال الواثقة هكا ونوالم يكي سوا ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة شي إلمي وانا أبو فروتاني ونيني أبو فروتا منيني ذاك ساك فروتي ونن أبو فروتا تاكا شيني ربوتو ننغا إلمي nan kuma ga rubutu ka rubuta ka ajiye wannan abun farautar taka to rubutu shine abin da zai masa da baibayi ya tare wannan abun farautar dan haka sai malamin yake bada shawara yake cewa qayyid quyudaka bil hibalil wasiqa ka samu igiya mai karfi ka daure wannan wannan siyu da naka shine abubuwan farautar taka shine ilimin naka da igiya wacce take mai kwari wanda ya ce yana daga cikin abin da yake na wauta shine minal hamakati an tasi daga zalatan ka mutum ya farauto barewa amma kuma sai zaman to ta fuku habainul khalaiq dalika sake ta cikin mutane babu da baibayi ba abin da zai daure ta to kaga wannan ya kamata lalle lalle ina ba da cikakke shawara da mun gode Ibrahim mun ina in ban manta mun taba wannan zancen da shi da ba adin yan uwa to ya kamata wannan abin ya zaman to an rubuta shi an adana kamar in mun duba kowanne gaddi yana da littafin sa na harji sanda yana kan karatu yake kikiyayewa to in ya zama an yi shi aikace insha Allah zai taimaka to muna tsaka dai da wannan mukaddima doguwa mun sami shigowar gwani isa kashahar wanda daman na faɗa yana hanya alhamdulillah ga shi ya zo kuma shi ma bayan zuwansa sai ga gwani baba adamu baban gwani ibrahim mai dahara don haka yanzu zan fara da shi gwani isa ka shahara ya sallama ya gaisa da yan uwa a to shi ne baban ai da babba da karami ai duk gaba ɗaya baba ne gwani baba Allah ya saka da alkhairi gwani bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سوام الصراري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah mai iko kamar kullum yau ma ya ba mu dama mun shigo wannan zaure da ake gabatar da shirin taskar alkur'ani wanda kamar yadda na faɗa so da dama mutane sun saba da shi shirin a can baya mai suna gwanayen alkur'ani kullum kuma yana ƙara faɗakar da mutane cewa akwai shiri wanda har yanzu suka saba da shi ɗin shi ɗin gwanayen alkur'anin ana yin shi ranar larawa laraba Mm.
kuma kamar daidai wannan lokacin daga uku zuwa hudu Mm.
al'adar shirin shine yake ne yana nemo gwanaye na alkur'ani mabambanta wanda kuma za a tattauna da su a kowa ya baje kolinsa akan yaya aka yi a cikin rayuwar neman karatun alkur'ani Mm.
wace irin nasara aka samu sannan kuma menene kalubalen da aka fuskanta a rayuwa Mm.
da kuma rayuwa daman tana tattare da waɗannan abubuwan guda biyu Mm.
duk inda dan adam ya rayu din to ya rayu cikin nasara in Allah ya so ya yarda Mm.
sannan kuma bai rasa wani abu da za a kira shi kalubale ba a rayuwa gaskiya ne to alhamdulillah na zo na tarar da gwani Sheikh tufanin shi a Abdulbasit gwani Rabiu fage rahimahullah yana ci gaba da tattaunawa sannan kuma tare da shi akwai a baba gwani gwani misbahu baba gwani gwarzon naku wanda daman ta kan fayil ɗinsa kuke kallon ainihin abubuwan da ake gabatarwa gaba ɗaya na shi wannan shirin na taskar alkur'ani tun ma ana gwanayen alkur'anin kuka saba da shi ballantana an jiyo kuma taskar alkur'ani sannan kuma kamar yadda kuka ji a gabatarwa an ce ga baba adamu a wanda babanmu ne gaba daya na mahallata alkur'ani a, idan aka kayyade gwani ibrahim to to an yi wata hikima ce wadda asalin abun shine nan din amma mu din gaba daya babanmu ne eh gaba daya mu sakamakon a baban ɗaya daga cikin manyan aminanmu ne wannan shine to saboda haka mahiru wannan tattaunawa da ake mai matukar mahimmanci mai matukar albarka wanda kuma lallai lallai ya cancanta yan uwa mahaddata alkur'ani su ƙara zagi dantse wajen fitar da wasu abubuwa kamar da na dubuni abdulbasis yana faɗa a kan abin da ya shafi rubutu rubutu wani al- al'amari ne wanda yake mai matukar mahimmanci musamman abin da za a ce an rubuta shi bayan an yi shi kwanaki ina yi wa a gwani baba adamu tambaya cewa gwani baba adamu wannan abubuwan da ka lissafo kake faɗa a ɓangaren kumsa da kuma abubuwan da suke a gaban kuri da sauran dai irin waɗannan abubuwan kake waƙe su shin kafin kai daman tun da gidanku gidan malamai ne gangaraye wala Allah ka zo ka samu waɗannan abubuwan ne a rubuce ko kuma a'a ka zo kai da kanka ne kai kokarin samar da su a irin wannan tsarin to kun ji mu da shi a wancan lokacin yake cewa magana ta gaskiya bai taɓa samun su a rubuce ba kawai dai ya samu cewa magabata suna kokari su samar da wani al'amari wanda zai zamo ya amfanar da al'umma ko da bayan rayuwarsu kuma a lokacin da suke rayuwa sun sauƙaƙa wa duk mutumin da yake kan hanyar bin hanyar da zai biya samu sauƙi wajen gane abu kaza na kuri ko abu kaza na kumsa da sauran yadda magabata suka yi na jan zawaidi da kuma abubuwan da suka sa- shafi shi haraji din eh, wanda ake fitarwa wanda a kwanan nan ne Allah subhanahu ta'ala ya sakawa ɗaya daga cikin manya-manyan gwanayenmu babanmu mai alfarma a gwani na alkur'ani gwani malam mai kunsa Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ya ja mana rayuwarsa a duk wanda yake bin bibiyar wannan hanyar ya san gwani malam mai kumsa daman tafiyayye ne akan wannan hanyar a bangaren samar da abin da ya shafi shi harji gaskiya ne eh to saboda haka a wannan lokacin gwani malam mai kumsa ya samar da wasu ainihin wasu littattafai kwaya biyu alhamdulillah wanda wa'annan littattafan kwaya biyu na ɗaya a sufuli biyu kenan Eh, na ɗaya da na biyu na'am wanda in ka gansu kowane ɗaya ya kai girman alkur'ani ko ya je Alhamdulillah.
tsara tudun alkur'ani wanda alhamdulillah kuma dukkan su Mhm.
an yi su ne don ƙara sauƙaƙawa ma'abota alkur'ani Mhm.
hususan masu sha'awar shi ɓangaren shi harji ɗin nan na'am saboda haka ya yi maganganu ya yi waƙoƙin kumsa ya yi alhamdulillah abubuwa na tsare-tsare in A ya cikin shi zo wannan a sabon.
cikin wannan sabon na'am eh ya yi abubuwa muna tattaunawa da gwani jazuli ɗorayi masha Allah yake cewa akalla an sami kimanin shekara hudu da rabi Allah ana wannan aikin eh na'am to ko Eh.
shine kwanaki na ga shi dan uwa ya turo kamar bidiyon sa ne haka da hotunan littafin su- su- shi ne cewar an gama dan yanzu Shine.
haka akwai wata malama tana nan a hotoro Na'am.
ajiya maman kausar na'am wallahi yanzu haka ne mata alkawarin in Allah ya daban dai ga littafin ba eh amma zan yi takakkiya zan je zamu gaisa da malam mai kumsa zan karbo mata kwafi kai lallai sai saboda ta ta tambaya ta ya za a yi a samu a ina yake sai da shi nace ai sai dai kai sai shi malam ba a sai da littafin ba a sai da littafin eh Na'am.
wato alarma rayuwa irin ta suguni malamin kumsa Allahu akbar wato wata irin rayuwa ce Allah.
wadda take cike da albarka Allahu akbar da kuma matukar ban mamaki Allahu akbar wanda idan ba akan layin kake ba ba za ka gane ba to ba za ka iya gane Wallahi komai haka a ne.
cikin tafiyar ba gaskiya ne To gaskiya ne amma dai akwai abubuwan ban mamaki a cikin tsare-tsaren gaskiya ne wanda akalla Mm.
a- an kashe kuɗaɗe masu yawan gaske kafin littafin ya kafin samu littafin ya wallahi samu.
tallahi haka Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara littafin ya samu kwarai kuwa sannan kuma ya zamo aka ci gaba da ba da shi wato kyauta.
wato karatun yan saudiya yi wa za'u majanan malawi ba Yawa, wadanda yawa, eh.
kyauta Haka, ake haka, rawani eh.
ba ko sisi Ya kaga shi yana sa yau zo a fiyata Eh, wala ya ba wallahi, Allah akbar, kai kaga saboda gashi kyauta.
haka mm, Allah akbar.
saboda haka wannan shine magana wato mayar abin da zai baka mamaki da gwani mai kunsa Mm.
da yake ka san mutumin malam namu ne bayan Na'am, kasancewarsa na'am.
mutumin sa sun yi zaman takai tare na'am a na'am daidai na'am.
wannan lokacin su suna gaba da su na'am ne ka san anan mun karanta labaran maganar kullum Eh, eh, za a umma eh, sannan eh, eh, nan gaskiya ai da ne.
shi mai kumsa Mm.
to wallahi mala yana gaya mana mahiru mai kumsa fa sai da ya tsintsir da ilimi ya zaman zaria ya yi tsintsir sannan ya dawo gaba ɗaya aka ajiye iyalai aka ce a koma ma a ci gaba da harkar qur'ani alaramma ai wannan labarin la na hawla wala quwwata ma'arufi illa billah ma'arufi ne cikakke ai kuma malami mai gudun duniya mala Eh, to ai daga cikin abubuwan da nake la gaya hawla wala maka quwwata idan ba a yi mu'amala da shi din ba za a gane ba ba za a gane shi gaskiya ne gaskiya ne eh wa'anda ba sa iya gane irin wannan bangaren kayan Mm, gaskiya ne ɗauka malam ko dai wani abu ne ya ko wani same shi.
abu shine fa eh misali ka gan shi da Wallahi.
wata irin shiga sai haka sai gan shi da da sudaniya Eh.
irin mai fanta mai hannun nan tubarkalla in ya so wallahi yanzu haka mahiru idan zai shiga nan gidan kakanninmu nan kabara Eh.
gidan malam dan zawa ciki Eh, wallahi yanzu haka idan ya je unguwar cire takalmansa baya shiga kabara da takalmi guri guri ba shi da wallahi mahiru wai duk inda ka'idarsa shi duk inda malamin sa yake Eh, to maganar yayi yawo anan da sunan ya zama malami ba wannan babu zancen.
wannan kaga fa malam din babu shi eh iyalansa babu su Eh.
su gwani sani mai yan dubu su ne halifofinsa su ma eh, babu kuma babu su.
amma har yau nan magana yake gaya maka in dai zai je unguwan nan zai shiga za ka ganshi ya cire hularsa ya kuma cire tare da cewa malamin nan fa ya haura shekara ta kai 80 gaskiya ne wani ne Alama- kuma da alama- baye bayan da alama- Allah ya masa alama in ka ga littafin abin da zai burge ka Allahu akbar wato manyan malaman da aka rattaba na'am a saman littafin bangon Eh, dama na san a kaida wancan Eh, haka eh, yake yi eh, da hotuna eh.
dan in yayi a wancan Da lokacin hotuna.
kafin malam ya rasu yakan tura masa kamar guda goma sha Eh, kwafi eh, eh, ya eh.
ce gashi a rarraba yan uwa malam sai ya To- ba to mu ba wallahi wanda ni ya ma kamata an kai mun Alhamdulillah.
littafin ina ma dai gida.
ka zo mana da shi mu Eh, dan kuma wallahi da tsotsa.
na san haka ne, lallai da ya kamata a ce na zo da shi Eh, kwarai da amma dai gaske.
in Allah ya yarda Eh, insha Allah.
ya kamata a alƙawarin Ya kawo kamata, mutane in Allah ya yarda, saurare ko ɗan yaya.
cewa lokaci na gaba in Allah ya Insha yarda da Allah, mu insha tsawon Allah.
raye, Eh.
in Allah ya yarda za a To zo da shi Allah, Allah, wannan Allah ya tsara.
littafin insha Allah Allah da ko da a bayani ba Eh.
da gudunma da abu ba su Ya, insha tana da Allah, wasu alhamdulillah, abubuwa alhamdulillah.
daga ciki Ya, sannan insha kuma mutane suna da dama Mm.
su yi tambaya akan abubuwan da suka jijji gaskiya ne daga cikin gaskiya abin ne da ke cikin littafin.
kuma ni kuma a bangare na Allah da in dai an kawo zan ɗau hoton bangon da Na'am.
abin da yake kamata sai mu ɗora akan shafin gwanayen Yawwa, alkur'ani misali yawwa.
musamman na facebook wannan da na wannan whatsapp kyauta, saboda yan kwarai uwa da suna gaske.
bibiya kwarai da gaske Alhamma shi babban abin da zai suna dame bibiya.
ka na'am idan ka fara yin maganar mm.
adadin mutanen da za su ce maka dan Allah ka ba samo musu to littafin ka gani to nan ne babban shine shine fa sannan kuma in ka je gidan malam din ma ba za ka samu ba shine fa.
banda yanzu irin ka da kake da cikakkiyar alaka da gidan Gaskiya- gaskiya to ne alarma in ka je gidan malam din ma Wallahi.
sannan kuma wakilan da aka ba suka raba duka sun ba- sun faɗi sai da ka faɗi suna da Allah.
wane da wane da wane eh wane eh na san shi Mm.
to a kai masa kwashi ɗaya wane da wane a kai masa kwashi ɗaya to to kaga haka aka kawo Allah to saboda haka amma dai na san da yawa gaskiya daga cikin gwanayen alkur'ani da suke Mm.
haka ake dan mumarasa da su ko ta ita ko da yaushe na'am da akwai a wajen to su alhamdulillah Eh, alhamdulillah ya na yi kwarai da sani gaske ya ka tunani na na'am lokacin da wanda ya kawo min ya kawo min yake ce min zai je gidan gwani Ibrahim me da hara eh dama na zai je ai gidan gwani Alin da wano Rano gaskiya ne Ah, sannan kuma zai je wajen ko mai karama ne dai Na'am, na'am.
haka dai list Eh, ya aka bamu.
lissafa su.
yace mun list aka bashi la ilaha to akwai kuma irin su gwani Khamis mai dalla Mai dalla dalla kwarai kuwa, wanda su rijiyar kuma lemu.
akwai wanda aka ba aka ce an san su suka yi aikin littafin Na'am.
kamar irin su gwani Jazuli Eh gwani jazul dore eh shi dama Sai ranar ma aka ce- muna eh, haɗe.
aka ce su su suka yi aikin abubuwa da yawa na littafin kuma an san suna da jama'a Gaskiya ne Aka ya tsara kamata masa ba su wani adadin kaso, kwafi eh, kwarai saboda mutanen su.
haka gwani Khamisu Na'am.
a ta wannan hanyar Na'am.
shi ma mun je har gidan gwani Jazuli Alhamdulillah.
don girmamawa da kuma Alhamdulillah.
karɓo Eh kofin sa ai kwarai kuwa.
kwarai da gaske to saboda Alhamdulillah.
haka ba shakka to saboda Alhamdulillah.
haka gwani Na'am.
a in Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Mm, in ana bin irin waɗannan hanyoyin kuma Kwarai.
yan uwa suna yin tunani mm, su ma suna ƙara faɗa tunaninsu mm.
su gani mai kumsa Allah ya saka musu da alkhairi shekaru Wallahi.
sun taru da Sun yawa taru da yawa ga nauyayyaki.
sannan kuma rayuwa ba ta da tabbas a Wallahi.
wajen yara ma.
Sosai. Bare a wajen Ba babba.
tana a wajen Sosai babba.
sosai kuwa.
to saboda haka idan ya zama ba mu samu kwafi irin Mm.
na su shi gwani mai kumsa To da matsala.
to akwai matsala Babba.
akwai matsala Wallahi babban matsala mafi.
don haka ni ina mai ƙara ba irin su gwani Adamu Na'am.
baba Gwani baba.
Adamu dama ya mana Cewa- alkawari zai mana alifi na gaban kumsa Eh, zai eh, rubuta eh, eh, su to da na gaban gaskiya- kuri kaga gashi kayi wakar baka Mayu- rubuto ba Mayo, to akwai shikenan abubuwa da nake yi haka irin bangaren khatma ta alqur'ani magana khatuma kwarai kuwa ba na man cewa mun haɗu da Allah ya ji kansa ya amin sada shi amin da amin Allah.
amin amin amin wato ni ma na Abdul Karim Allah Liman akbar Kibe.
Allah akbar Allah akbar.
saboda haka sai muka haɗu da shi saura kwana Kwana biyu uku ne ya rasu ba.
kwarai ran Eh, asabar eh.
shi kuma wannan Kwarai ran da gaske.
laraba kwarai wallahi muka haɗu da Kwarai kuwa.
shi in ba ku mance ba a wajen Wallahi wani haka yake.
karatu Kwarai, a nan Gwammaja ko?
yake ce mun eh tun da Kwarai.
daɗewa ya ja Allah.
hankali na Allah akbar.
akan cewa wannan rubutun ya kamata a ce a rubuta su sun zama akwai Eh, su eh.
kwarai kuwa wallahi sai ki ga bin yanzu to ba shawara yake bani ba umarni umarni ne ka gane To, wai an rubuta?
Saboda isa an yi nisa ka gane ba to saboda haka magana ta gaskiya na wato maganar in ka kula akalla sama da shekara goma sha Gaskiya ne.
yake gaya mun gaskiya ne a babun shawara gaskiya ne yake gaya mun To a yanzu har an babun shawara kada mun- to sai aka zo kawai saura kwana uku ya rasu zai ce to yanzu kuma umarni La ilaha illallah.
Eh.
Ai maganganun nashi ma yaro wato gwani sani kura ya kunna min bidiyon.
na'am A daidai bayan rasuwarsa bayan kwana bakwai haka yake ce mun kaga yanzu wannan ranan aka yi zaman nan.
na'am Da safe gwani isa da ka ji wannan dai bayanin da kai sai gwani isa ka shahara ya gama ya karɓa ya wasu dogayen jawabai da nasihohi.
Eh.
Ya ce wallahi gaba ɗaya sai bayan ya rasu ake gano ai wasiya ce ma.
ai mahiru saboda tsabar kasan mutum ne mai alkhairi Ai kwarai kuwa.
Eh, a Karim din kasamar- ai ta eh, hau kansa.
a- a- a- a Kwarai kasamar kuwa an ce abubuwan wani wa- da ya leka ai wannan- wasa ya da wasu kuɗi Eh, malam kamar ma to, kuɗin.
saboda tsabar ne Wasu kuma wani abu da sababbin aka yi mun- kuɗaɗe, eh.
kawai gaba ɗaya ko naira ɗaya ban taɓa a La cikin kuma ilaha sai na illa- aji Allahu akbar.
wala ana cewa ya La ilaha sai aka koya ba illallah.
za su Shi kenan kuwa. Allahu akbar. Allahu wallahi akbar.
tallahi bayu Allahu akbar.
Allah ubangiji ya jaza su Amin, rahama Amin ma.
saboda haka gaskiyar lamari Mm.
wannan kalubale ne a wajen mu ya kamata Mm.
kowannen mu yayi kokari Mm.
akan abubuwan da suke hannunsa ba na man cewa yanzu akwai mun zauna da gwani umar can maradi Gwani Umar Umda.
eh yawwa Umdatul yawwa Qurra'i.
yawwa Eh, ai, to Umdatul muna Qurra'i muna aka ce zama sai ake masa tambaya Na'am.
shin da Allah asalin sunan mai bakin karfe Da aka ce Eh.
karfe eh.
karfe ne ko Ko karfi ƙarfi, eh.
mutane suna cewa wai Eh.
ai asalin sunan saboda karfi da yake sawa Eh, akan shadda, eh, eh, maganar yawa, gunna eh, da eh.
sauransu.
to saboda haka an ce mai bakin karfi ne Hmm.
sai kuma sun ce bakin wasu sun karfe.
ce mai bakin karfe ne Hmm.
sai ce to sai ɗauko wata waka Mhm.
sai ce kaga shi wannan wanda ya wakar Mhm.
a ya girmewa shi a, Bakin ƙarfe.
mai bakin karfe Na'am.
sai ce amma ai fammul hadidi ya ce Hummul hadidi. Kaga karfe kenan. Mai kaga bakin mai karfe.
bakin karfe ka ba Ba bakin karfi ba.
eh, ce kaga da a Gaskiya ne.
ce kaga Gaskiya sun ne.
suka rayu da su Mm.
wanda a bakin su ya kamata mu nemo irin wannan Mm.
amma dai in za a koma maljayi Eh, to akwai ya muna da kamata gurin da za a mu iya- rubuce.
yawa wannan a rubuce Shi aka samu.
Ah, mai bakin karfe. Shikenan mai bakin- dole mai bakin karfe kuma kenan.
a ga ga shi ga sha cikin qur'ani fa idza zaba sawfu salaqukum bi alsinatin hidadi Yawa, yawa. Ita saboda sai haka- su daga zayyan saboda haka gwiwa da da da wani- qur- da da harasan su masu Eh, eh.
kaibi To yau ta saboda haka ce gaskiya mai bakin karfe shine shine asalin sunan Gaskiya Yace ne.
amma ni ma na ji wa'annan maganganun na ji wa'annan na karfi da maganganun.
karfe din to kaga akwai abubuwan da sai an samu ma- Dole.
ma'abota abin Dole.
kamar yanzu misali Dole, na.
na gaya maka mun je kwanaki in sha ruwa In sha ruwa ma yau.
Mun Dama abin je, nake so in eh, tabo.
eh mun je ai na so da ka shigo da wurin mayar yau maganar mu gaba ɗaya zamu gina ta ne akan magana in sha ruwan nan aiko da an sha Wallahi, mamaki da saboda maganganu ka amma san- shi wannan maganar eh mun wanda dora ta nake- sati mai wanda zuwa nake Mahiru.
so wanda nake so ya yi ta na wato gari ai mai tsara.
kasuwan misali da ai gumbe gari mai dahara saboda shi duk abin da ake yi na'am yana haddacewa gaskiya ne yana kiyaye komai gaskiya ne saboda a- wasu Wato- tambayoyin in yi musu na'am dukan sai sun tsaya sun nutsu La haula wala quwwata saboda shi ya illa billah.
samu labarin a wajen kakanninsa Allahu akbar ka gane Allahu ba to in yaje sai ya sheka musu tambaya wato ma wallahi sai ka sun nutsu za su bada amsa san ka san da abin da ka ga ya ja hankalin gwani a lindawa nau Mm.
ya daga hankalin sai abu abin nan kuka dube ba shi ba ba ba ba dan ka na ga gwani a ran da kuka dawo ni ban san da shi aka je in sha ruwa ba da shi muka je kawai sai na ga gwani ali ya fara bai ta larabci na ce a'a ai tun Me a ya can- faru?
tun a can ana tafiya ita zaba ta jashi kawai ya fitar da me wannan ya baitin faru?
da farko eh yana yi ya fara turowa ya turo baiti uku sai na ce a'a Allah ya taimaki wayar sai na fara karanta sai na ga magana in sha ruwa da maganar wani gari ne dan ilalla ilalla sai na ce to ai muna haɗuwa a gidan gwani ibrahim kwakwa Mm.
tilawarsa a auren nan sai da kuma ganin gwani ali da waya yana rubuta baituka na ce allah da iko yake wallahi da muka haɗu nan a gidan gwani saminu sai muka yi zancen sai nake cewa ni ma yaro na kai rubutun yaushe aka je an da wannan tsohuwar ziyara ce ita ina fa tsohuwa ce ai rannan rannan muka tafi da kai gwani ka shahara da shi gwani alin da gwani ibrahim da hada da dai sauran Da guri yan uwa Aminu Zaria eh da gwani aminu zaria gwani aminu sise eh to yake faɗa abin cewa aka yi wannan tafiyar tafiya mai ban mamaki Mai malam sha- ban sha'awa, saboda gari ne mai ban mai ƙayi.
tsohon tarihi in sharu amma dai mayu mu ajiye wannan Mu ajiye mala Allah ya wannan, kai mu tunda- sati mai tunda zuwa magana ce fa za mu yi maka Ai, wadda dole.
akalla shekara ɗari tara da hamsin da ana koyar ana da maganar in karatu sha da ruwa allo.
da ilalla kwarai kuwa sannan kuma tambayar da muka yi musu ilalla ko ko ilalla ilalla ka gane ba ilalla ko To saboda ilalla haka mu- amma tafiyar tafiyar na'am mutane da yawa sun fi sanin ilalla eh a ce ilalla kwarai kuwa kwarai to kuwa kaga sai da muka je wajen shi mallam din na'am sai ke gaya mana a a- ai asalin kalmar ilalla illallah ne na'am illallahu kuma kaga Yace, daman ai- zaka ji mai ɗara yanzu zai faɗa Eh, ilalla yake eh, cewa yace ai abin da yasa mu Na'am.
yan uwan mu asali da muka taho na'am larabawa ne na'am Da muka Allahu- taho- Allahu akbar sai muka taho runduna biyu Allahu akbar mayaka da Da kuma makaranta.
isar da saƙa- saƙon Allah.
alƙur'ani Na'am.
eh to sai ka da muka taho to runduna ta farko Mhm.
ita ce la ilaha runduna Illallah.
ta biyu Illallah. La illallah ilaha illallah.
to saboda haka zaka ji ai akwai garin da ake ce masa laila Eh, laila ƙwarai.
ta Nijar Na'am.
kace to su to To su ne, ɗan uwan su mu suka kansu.
tsaya a can Na'am.
mu kuma sai aka ce mu yi gaba Na'am.
shine illallah Na'am.
to gori ba lokaci dai kuma Gashi ina ganin har lokacin masu sauraro ba.
eh to lallai Gaskiya ne to gaskiya ne.
yanzu kai tsaye Mm.
a za mu koma wajen shi mana abdulbasit Na'am.
domin ya sada ku kai tsaye da shi eh, ah, masu Masu sauraro, saurare oye, gaskiya eh, duk ne.
da mun ci musu lokuta da An yawa shiga a cikin- lokacin su sosai.
eh, Sai su yi wani to mun abuwa.
so mu- ba ba- baba Adamu a ce shi ma ya sallama a gaisa da ai shi dole za a zo ya insha shigo Allah wato to to amma dai insha Allah kafin kafin baba ko in ce baba da mu kafin masu sauraro su abun nan eh, yana ganin ya kamata ku gaisa da yan uwa za a iya samun mu akan sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai ko kuma sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wani adamu ku gaisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ɗan uwa masararmu a ina muku sallama ta addinin musulunci da masu gabatar da wannan shiri duka Allah ya saka mal alkhairi daman lokacin zan yi na'am a akan mutane suna tambaya ta cewa ya aka yi na zama nake sababin mai dahara to a lokacin nake so in yi shi mai dahara Mm.
ni kanin mahaifinsa ne amma karamin kani ai wannan na.
an gaba da wannan karatu ai Eh, mun to ga- ta faɗa a nan gida Yawwa.
To ga wata nan akan layi. Alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Da wa muke tare?
Muna tare da Aisha Gawuna.
Masha Allah Hajiya Aisha ina gajiya ya kokari.
Iyalan aran Allah ya saka musu da alkhairi.
Albarka Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah.
Allah ya saka musu da gidan aljanna.
Amin amin mun gode sosai mun gode masha Allah. Sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas. Sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas ko kuma sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai na Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah kuna magana da Kamal Cilin Gaya daga zangon Dakata.
malam kamalu malam kamalu barka da himma Alhamdulillah gaskiya muna yi wa manyan baki barka da zuwa kuma Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi wannan gudunmawa da suke bamu.
na'am A gaskiya muna jin daɗi sosai da sosai gwatan Alkur'ani Allah ya maida malamai gida lafiya.
amin amin amin ai yan gida ne ba baki ba ne muna godiya kwarai da gaske masha Allah ta Allah ya saka da alkhairi na'am gali baba kana magana to ga wani nan ya kuma shigowa na'am assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
na'am wa rahmatullahi da wa muke tare Aramomi barkan ku da warhaka.
barka ka dai
Kai sai dan Bello ne daga karamar hukumar Karaye a garin Jama'a.
masha Allah malam dan bello daga garin jama'a Eh, Allah.
to ba da launa godiya na'am gaskiya shirin nan na ku fi su jinin na in yana cin daɗin shi kuma ba abin da zan fi da ku sai dai ni muku addu'a Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin ya Allah yawa wannan hidima da ake da ɗawainiya Allah ya sa a tsanta a gaban rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin amin amin amin mun gode mun gode.
mun gode malam dan bella Allah ya saka da alkhairi masha Allah masha Allah masha Allah ai lalle mahiru wannan ziyara kan ya kamata a tattauna ta saboda muhimmiya ce na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare na'am alhamdulillah
Muna magana da Zara Wakita ɗaya.
na'am malama zarau
Ina muku fatan alkhairi Ubangiji ya yi jagoran.
amin amin mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Ya muna jin daɗin shirin nan sosai da sosai Allah ya saka da alkhairi.
Amin, amin, alin gode, masha Allah. To- To to madalla mun gode, Allah ya sa Allah ya saka da alkhairi, masha Allah, madalla. Amin, to ga wani nan ya shigo? Na'am, na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
alhamdulillah wanda ya sauka kan layi ne ya dawo don Allah ina so zan yi wa malam tambaya ne kuma yana da kyau a ce na samu lambar malam Na'am, ita tambayar, ita tambayar eh, bata shafi shirin ba kenan?
gaskiya dai wannan tambaya ce dai Eh.
sai dai na samu lambar malam dai To abin da za ka yi, ina ganin abin da zai zama mafi sauki shine ka yi satin ɗin shafin gwanayen Alƙur'ani.
eh, a kan Facebook, in kai satin gwanayen Alƙur'ani a kan Facebook, Alƙur'ani al za ka sa dash sai kuma Q, sannan can gaba shi ma za ka sa dash a kan Ƙur'ani, da in kai satin Allah da za ka gani sai kai magana ta kan message in kai insha Allah ko namba wane ne sai a tura maka in Allah da sai kai magana tunda nan kaga publicly ne muna shiri a gidan rediyo ba zai a bada namba kai tsaye ba yau ba. Na salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Barkan da gabatar da wannan shirin.
Barka ka dai da wa muke tare.
Yana iya yi kuma ina wa da gana asibitin Murtala kan garin asibiti kuma.
Ya alhamar rahimin Allah ya bada baka lafiya.
Allah ya bada Allah ya lafiya bada Malam Ilyas.
Allah ya baka lafiya Allah ya tashi kafadinka albarkacin alqur'ani.
daɗin wannan shi da ake gabatarwa wannan.
Na'am alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah. Na'am.
addu'a Allah ya warkar da mu Allah ya sa mu yi Allah da girman Qur'ani Allah ya ba ku lafiya Allah ya ba da baki lafiya.
daya sauran masu marasa lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya Allah ya inganta lafiya Allah ya inganta kashi kafa lafiya.
ruwa Allah ya kiyaye mun gode mun gode mala Ilyas Allah ya ba da lafiya sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai so kuma sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan su ne nambobin da za a iya samun wannan shiri kai tsaye na'am salamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi An yi lafiya.
alhamdulillah da wa muke tare
Kana magana da Abba daga Bankaura nan tsangayen Malam Kyau.
ah masha babban Allah magana.
babba babba tsangaya ke da mala abba ina gajiya Ya- kokari ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya gonin
Alhamdulillah ina yi muku fatan alheri sannan kuma Ya- ina da wata ya- magana guda ɗaya.
ya mai jego kuma yaushe ne suna
Ah, Eh, idan laraba ne.
to to shi ke nan to Allah ya kai mu lafiya na ba ce ce tambayar Yawa. Eh, Kana ji malam na'am
ina da wata magana guda ɗaya kamar maganar littafin nan da aka ce na harji na nan wajen gwani mai kuka.
na'am
Eh to ni ina da shawarar da zan bayar.
Mhm.
A Ko an ba dama kamar masu hannu da shuni haka.
Mhm.
Zo su kaddamar haka abu a haɗa shi haka ya yaɗu inda na ga ilimi ne. ai.
eh haka ne haka ne to wannan kayi magana wacce take mai kyau kuma insha Allah wannan zamu yi kokari za a isar zuwa ga shi gwani mai kumsa din Allah yadda to amma duba da cewar a yadda malam yake ba lallai a ce ya yadda da maganar a zo a gabatar ba sai dai su waɗanda suke da hannu da shunin suke da buƙatar za su taimaka din to su je su samu malam din ya ba su kofi kawai su buga yadda aka saba ana rabawa cikin ba a sani ba shikenan a raba a haka kowa ya samu amma idan yadda nake fahimtar zancen naka kamar kana magana a yi lancin Mm.
yawwa shi kuma lancin wannan gaskiya wani tsari ne wanda kai tsaye wannan malama zai yadda da shi ma eh gare ka masha Allah Haka da.
ta amin amin mun gode masha Allah na'am na'am salamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke tare
sai suna tare da yusuf da tafiya da nan da nan na'am malam dan dan daga mure ka kadan Yusuf to masha Allah Yusuf wane ne na'am to layin nashi ya sami tangarda to ga wani Kashe- kashe rediyo wa alaikum salam wa rahmatullah
Mun lafiya?
alhamdulillah lafiya kalau dawa muke dawa Muku fatan alheri.
dawa muke tare
Tare da Abdullahi daga Ladanai.
masha Allah wala abdullahi ya himma
Alhamdulillah wallahi muna jin daɗin wannan shiri wallahi Allah ya saka alheri.
amin ya Allah Allah ya saka da alheri mun gode A gaggaiya.
to duk za su ji duk suna ansa insha Allah na'am salamu alaikum wa alaikum salam masha Allah dawa muke tare
wa alaikum wa alaikum salam da wa muke tare to layin da akwai akwai tangardar eh, network sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wancan din yana da matsala haka na'am salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya riga ku da yamma barka ka dai alhamdulillah da wa muke tare Allah ana magana da Abdulrashid ya ta adam daga Kofi a'a mala abdurrashid mai halka ga zan ko ko ko ai maka mukami ya aiki ko ai maka mukami ne a maka shewan halka ko kuma shewan harka ya gajiyar taro ya tashi to masha Allah masha Allah mun gode masha Allah da Allah Kake ina da tambaya a kan sarki ta tsara.
to to Allah ya taimaki sarki sarki yana zinka to ga laura Allah babu iko Allah Ni da abin da nake so da ni da Allah ina aka samu idan ka tsara nake so.
wato a gurguje Allah da wannan dama ya taba gabata a wannan gidan eh to sai ka saurara ka saurara ansa daga gwani eh dama dama wannan wannan gidan an taba yin labari shi abin inda aka samu ita ka shahara labarin ka shahara da amma dai a- a takaitan takaita babu dogon bayani yanzu dai ta koma kan alkur'ani haka ne ba ka shahara dai ko mutane suke cewa akan haka alkur'ani shi ke dankiya ne ya isa Ka shahara da tilawa. Ka shahara da tilawa.
ba ta yi dogon bayani ba Allah Allah Allah gara wai lafiya to masha Allah muna godiya da kashe rediyo kashe rediyo kashe rediyo wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke tare
Barkan ku da yamma.
barka ka dai ina gajiya alhamdulillah fatan ku nuna lafiya.
Lafiya lau da wuce tare.
Na tare da Mahmud Jarun Layi daga Kabara.
Masha Allah Malam Muhammad marhaba.
Alam Allah saka da alkhairi Allah ƙara lafiya da nisan kwana.
Amin amin ya Allah masha Allah.
Muna samun gudunmawa sosai da wannan shirin naku Allah ya saka da aljannar su doshi.
Amin amin mun gode sosai.
Magabata Allah saka da alkhairi.
Amin.
Amin amin masha Allah. Na. Na'am to bin- to lokaci gashi yayi muna da sauran kira na karshe daga wannan mun rufe wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke tare.
Yawwa, dan Bello ne ke karamar hukumar tsara ya dawo.
A amalan dan Bello.
Yawwa, sai in ce a gaya min shafin wanda zan same ku a Facebook ko kuma WhatsApp.
Shine aka ce kayi satin gwanayen alqur'ani. gwanayen sai ka bar space sai ka sa alƙur'ani a gaba insha Allah inda ka rubuta za ka gani da koren logo a kai da hoton ƙur'ani da dai abin da ya kamata insha Allah wannan shine dai kuma a nan shirin namu ya taho ƙarshe gwani ta a yi sallama da nama Ah, Alhamdulillah masu sauraron mu nan shirin namu ya kawo ƙarshe kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muka faɗa daidai amin Allah ubangiji ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana gwani baba a madadin ni kai na Isa Muhammad Ahmad wanda aka fi sani da Isa ta shahara Mahiru.
tare da Gwani Ito wani.
Abdulbasir Mahiru, wanda kuma wani.
shine yau ya rike ya gama shirin sai kuma Aha.
gwani baba adamu To, to, da kuma baba.
gwani mai tsawo baba gwani eh to saboda haka muke muku fatan Allah ubangiji ya zamo da mu cikin alkhairi amin Masha Allah.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Kur'ana ba zai siyace ba. Domin mu ɗau darasi ga waɗanda sun ƙaura, mu bi ayari na waɗanda suka yi wa kai gyara, mu ji yadda tsawa ta yi da waɗansu kwakwara, mu guje halin da suka yi domin kwa mai kora, ba zai amintu ya ɗauki buhun duwatsu ba.